العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwa cewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta juma'a daren asabat yau uku ga watan Rajab shekara 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa a wannan majalisi mai tarin albarka ci gaba da darasin da muke yi a wannan littafi na Raddul Ashan ila ma'anil Qur'an inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgudun abin da ya sawwaka muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul an'am mun tsaya aya ta tamanin da tara ne za mu tashi aya ta casa'in wadda dama a kanta ne muka tsaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
نعم wato ƙarshen siyaki ne dama muka tsaya sai lokaci yayi shine muka tsaya da bayanai tun can in ba wato daga ayata tamanin da hudu Allah subhanahu wata'ala ya jero bayanai dangane da annabi Ibrahim salam da kuma waɗanda suka zo a cikin zuriyarsa har nan inda Allah maɗaukaki ya ambaci irin ni'imar da ya musu ulaiikal ladina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa waɗannan sune wanda Allah ta'ala ya ba su littafi Allah ta su littafi muka ba su hukunci muka ba su annabta an yi bayani akan wannan gaba Allah ya ce fa in yakfur biha haula idan har waɗannan suka kafirce game da waɗannan ababe imma dai mutanen makka ko duk waɗanda ake wa magana a kowane zamani faqad wakkalna biha qauman lallai mun tirke wasu mutane game da waɗannan ɗin laisu biha bi kafirin su ba su zan masu kafircewa ba wato an fassara cewa su ne almuhajirun da ansar da kuma waɗanda suka bi tafarkinsu to Allah subhanahu wa ta'ala ce ula'ikan ladina hadalla nan ma dai an yi ishara ne zuwa ga su annabawan da aka yi jerin gwanan bayaninsu su ne waɗanda Allah ya shiryar ai hadahumullah su ne waɗanda Allah ya shiryar da su zuwa ga hanya wacce take ta tauhidi zuwa ga shari'a nau'i nau'i da Allah ta'ala ya aiko zuwa gare su don haka fa bihudahum game da shiryar tasu ai tariqihim min at-tauhid was-sabr malai fassara shi hanyar su na tauhidi da kuma haƙurin da suka yi juriyar da suke wajen isar da saƙo ikata dai to kai koyi wato an yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyi da shiryan waɗannan annabawa da Allah ta'ala ya yi bayaninsu a baya to malamai sun ambaci wani irin koyi ne ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yayi wasu malamai suka ce fil amrul ladhi ajma'u alaihi wa huwa tauhid wato ya koyi da su a kayan abinda dukkan annabawan da suka gabata suka haɗu a kayansa wato shine ta Allah subhanahu wata'ala yadda dukkan wani manzo da Allah madaukaki ya aiko to yana aiko shi ne da kalma ta tauhidi malakum min ilahin ghairu malakum min ilahin ghairu haka nan zaka ga sakon yana ta zuwa ga kowace al'umma aka aiko to sai aka ce iqtade ma'ana ya koyi da abin da Allah subhanahu wataala ya nusar da waɗancan annabawa na tauhidi wanda baya canzawa wasu malamai suka ce abin da ake nufi fa bihudahu miqtade game da shiriyarsu to kai koyi suka ce fil akhlaqil hamida was sifatir rafi'a wajen ɗabi'u kyawawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kimsa ma waɗancan annabawa wato da kuma siffofi waɗanda suke maɗaukaka to kai koyi da su akan haka wasu ayoyi a cikin alkur'ani sun yi wa annabi umarni akan cewa ya yi koyi da magabata akan waɗansu ɗabi'u kamar yadda Allah ce fasfir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahu kayi hakuri kamar yadda masu ƙarfin nufi cikin manzanni ulul azm suka yi a gabaninka to kaga an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni akan cewa yayi koyi da annabawa ta irin wannan akhlaq to wasu malamai sai suka ce irin wannan nassosi su ne suka fassara abin da ake nufi anan iqtade wasu malamai kuma suka ce fa bihudahu muqtadi ai fi shara'i'ihim illa ma khassahu dalil shari'o'insu da aka aiko su da shi kai koyi da shari'a su sai abin da wani dalili Allah ya aiko maka cewa ba haka za a yi ba ai kowace al'umma Allah subhanahu wata'ala ya bata irin shari'ar ta yadda za ta gudanar da al'amuranta na ibada To abinda Allah ta'ala ya ba mu al'ummomin da suka gabata shine aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi. To har ma wasu malamai suka ce to in an ce ya koyi da shari'o'insu kenan wannan an nuna su sun fi manzon Allah a ba su fi manzon Allah ba. Koyi da aka ce yayi da shari'o'insu ai yanzu an bashi wata afdaliya ne a kayansu. Kowa an keɓe shi da wani ɓangare na wata shari'a. shi kuma yanzu an tara masa dukkan shari'o'in an ce ya koyi da su suna nan kimse a cikin wato shari'arsa sai ɗaiɗai ko waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsame ina fata mun gane to su malamai sai suke wannan bayani kenan a haka sai ya zamanto in an ce fa bihudahu maqtade game da shari'arsu kai koyi ai shara'ihim kenan to shi saka malamai da dama cikin malaman usul suke ambata cewa shar'u man qablana shar'una illa ma jaa fi shar'ina illa ma jaa ma yukhalifuhu wato shari'an waɗanda suka gabace mu mu ma shari'ar mu ne sai dai idan a cikin shari'ar mu an samu abin da ya saba ma wancan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an saukar ma Yahudu ko kuma in ce banu Isra'il don Yahudiya addini ne, an saukar wa banu Isra'il a taura, kuma daga cikin abin da yake cikin attaura Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana muma muna yin aiki da shi. Me zai tabbatar da wannan? Akwai hadithi wanda Imam al-Bukhari ya kawo, asali hadithin ba marfu'i ba ne, hadithi ne da ya kawo cikin hadithul anbiya. an samo shi daga awam zuwa gare shi hadithin yake shine yace sa'altu mujahidan an sajidati sad na tambayi mujahid kowa ya san mujahid cikin tabi'ai ko babban malami ne na tafsir almajirin abdullahi dan abbas na tambaye shi dangane da sujuda da ake yi a cikin suratu sad shin menene matsayin wannan sujuda din ta lazimce mu zamu yi ko kuwa to sai Abdullahi dan Abbasin ai sai mujahidi yake cewa ai shi ma ya tambaye ce sa'altu bin Abbasin faqala na tambayi Abdullahi dan Abbasin sai ya ce min aw takra kana karanta wa min dhurriyyatihi Dawudu wa Sulaimanu har zuwa wannan aya da aka ce fa bihudahu muqtadi kana karanta wannan sai yace masa eh to sai yace fa Dawudu mimman umira nabiyuna an yaqtadi bihi fa sajada Dawudu wa sajada nabiyuna sallallahu alaihi wasallam Dawud yayi sujada dan haka annabinmu ma yayi sujada me shahidin da ya ambata masa cewa Dawudu yana cikin waɗanda ake mana aka yi umarni ga annabin mu ya koyi da shi wato da aka ce fa bi hudahu muqtadi ashe kenan shari'ar tasu ne Abdullahi dan Abbas yake nunawa to me yake ishara ai an tambaye shi akan sura ta abin nan sujada cikin suratul sad inda aka kawo ma annabi Dawudu hukunci a ƙarshe da ya gane sai aka ce fa kharwa sajidan wa'ana, fazanna Dawudu an na fatannahu fakharwa sajidan wa'ana, ainihin an kamar hikaya ce ake cewa annabi Dawud ya faɗi yana sujuda, kuma koma zo shin hikaya ce ko kuma ma ya lazumce mu mai sujuda. To shi ne sai Ibn Abbasin yake so ya nuna masa cewa wannan sujudar ta lazumce mu, me ya saka sai ya karanta siyakin waɗannan ayoyin har zuwa wannan gurbi da aka ce fa bi hudahu maqtadi sai ce Dawudu yana cikin waɗanda aka yi umarni ga annabinmu ya yi koyi da su, Dawudu ya yi sujuda, don haka annabinmu ma ya yi sujuda. Kenan kaga, ashe abin da malamai suke ambatawa, shari'ar waɗanda suka gabace mu, shari'ar mu ne. Sai dai idan wani abu da ya saba ma wannan shari'a kuma Allah ya ambace shi a cikin shari'ar. Misali yanzu kaman a salon yadda suke yin ibada. salon yadda suke yin ibada misali yanzu banu isra'il bayan halatta su yi sallah a wani waje sai a cikin masallaci in suka yi sallah a wani waje ba a masallaci ba Allah ba zai karba ba a masallaci kawai aka ce su yi sallah kaga kaifa masallaci nan ne inda ake sallah ma in sallah ta same ka a wani waje a halin tafiya za ka yi sallah ko ba za ka yi ba za ka yi yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uditu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabl kage ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura alhali su ba a samu su ba to kage wannan shine inda aka samu khalafa wato yadda shari'ar mu ta saba da tasu to anan ba za mu yi koyi da su ba hadisi ya inganta har ilo cikin bukhari kissan rubai' bintun nabar rubai bintun nabar wata sahabiya ce ansariya ‘yar uwar anas ibnun nabar wannan wanda ya shahadan nan har ƙur'ani ya ba da shaida akan abin da ya yi to ita ce rigima ya haɗa ta da wata ita sai ta buge ta da dutse sai karya mata haƙwari to don haka waɗancan sai suka kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kisasi ne abin da za a yi Anas ibn Nadar sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah a tuksaru saniyatu rubayyi yanzu haƙoran rubayyin za a ji a karya mata ita ma yadda ta karya na wancan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yace ya Anas kitabullahi al-qisas yace ya Anas abinda Allah ta'ala ya wajabta shine kisasi to me annabi yake ishara akan sa yana ishara ne akan abin da yazo shi a cikin suratul maida wanda kuma hikaya ne aka yi dangana da shari'ar da aka ba wa banu isra'il wa katabna alaihim man ay banu isra'il wa katabna alaihim bani isra'il kenan annan fiha fi hafa fi taurati annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sinni to nan ne shahidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa dalili da wannan to kaga annabi yayi ishara kenan mu ba a saukar mana kisasin yadda aka saukar musu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara yace kitabullahi alqisas to kaga wannan duka suna karanta akidin ashe abin da ake nufi fa bi hudahu muqtadi abin da jumhur suka tafi a kayansa cewa shari'an waɗanda suka suka shar'u man man qablana shar'un lana ma lam yaji shar'una bima yukhalifu to fa bi hudahu muqtadi bala yace biha isakt waqafan wa waslan iktadi ba za a masa wasali ba ko da a ce sabewa za a yi da karatu wa fi qira'atin bi hasbiha waslan qultu ka ga ya musu liman ursilta lahum ya muhammad ga waɗanda aka aike ka zuwa gare su ya kai muhammad la as'alukum alaihi ajra ni ba na tambayan ku wani lada a kai a kan alkur'ani to ɗaunihi wanda za ku ba ni shi in huwa ƙur'ani bai zan ba illa zikira face faɗakarwa ne izatan wa'azi ne lil'alamina ga talikai ai al'insi wal jinni walamma zakara qissata ibrahima ma'a qaumihi limushabahatiha بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه في مكة yayin da ya ambaci kisan annabi Ibrahim tare da mutanensa saboda kisan annabi Ibrahim da gwagwarmayar da ya yi ya yi kamanceceniya da kisar annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma tare da mutanensa a nan makka istaraddal kalama min Ibrahim ila zikirar anbiya kabla sai mai da zancen daga Ibrahim kuma aka ambaci annabawan da suka zo ma gabanin Ibrahim wa ba'da da wanda suka zo bayansa lil alaqatin lati taqaddama sharhuha saboda alaqar da bayanin ta ya gabata wa amara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil iktida'i bihim kuma ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da wadancan annabawa nabbaha bima qala to sai Allah ta'ala ya fadakar game da abin da aka fada a baya aw sayaqulu ba'd atba'i tilka rusuli ko kuma abinda mabiyan waɗancan annabawa za su iya faɗa akan sakon da annabi ya zo da shi wato waɗanda suke yin riko kenan da shari'ar waɗancan almawjuduna waqtin nuzuli hadhihi sura waɗanda suke nan lokacin da wannan sura ta sauka hasadan li sahibi hadhihi ad-da'wati al-akhirah ba don komai ba sai don kyashi da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama kun san yahudawa sun yadda da annabi ne saboda kyashi kawai hasadan min inda an fusa yin min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq suna yin haka ne liyasuddu nasa an hudan su kange mutane kar su ji annabi balle su yadda da shi wa anda awatihi su kange mutane daga kiran da annabi yake yi uhumul yahudu sune yahudawa sai aka faɗakar da irin abin da za su iya faɗa wa huwa min al-ikhbar bil ghaibi wannan yana daga cikin labarin gaibi la'anna surata makiyya saboda sura makiyya ce amma cikin asbabun nuzul sun nuna cewa wannan aya ta sauka raddi ne ga abin da wasu yahudawa wani malamin yahudawa da yaje makka yake faɗa ina cewa wallahi ma anzala Allahu ala basharin min shay wato yana so ya karanta annabi ne ya faɗi haka ai suna zuwa makka ba sai da aka je madina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddada su ba to annabi sallallahu alaihi wasallama wannan aya ta sauka ne domin raddi ga abin da shi wancan din ya faɗa to nan malam ya kawo shi tamkar an yi magana ne a kayan malaman abanan akan yahudawan da suke madina alhali annabi yanzu bai haɗu da su ba tukunna eh ko da akan su ake magana wato yana daga cikin dalilan saukar wannan aya kamar yadda wasu malamai suka ambata cikin asbabun nuzul cewa an yi raddi ne ga wani daga cikin wato yahuda abin nan malaman su wa in waqa al ikhbar bi lafz al madi ko da ku labarin ya wakana da lafazi na madi isharatan li tahqiqi wuqu'i dhalik saboda ishara cewa hakan tabbas zai faru in kuma an bi kaman bayanin da na ambata yadda wasu suka kawo to dama ya riga ya faru ne ake raddi a kai faƙala ta'ala sai Allah ya ce
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خودهم يلعبون
Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi basu kimanta ubangiji yadda ya cancanta a kimanta shi ba basu bawa Allah ta'ala girman da ya dace da shi ba wa ma qadarullah haqqa qadarihi ka san shi ba haushe kuma yana jan wannan ne wai kaddara wa ma qadarullah haqqa ai duk abin da Allah ya kaddara shine zai faru da jimawa ban mantawa shekarun da jimawa lokacin ko mashin din hawa ban ne ana a caba da met na zo na yi tafsiri a nan a ramadan na rike littafi na zan tafi na tsaye da dan a caba nan shi dan a caba da ya tayi sai bi da ni ta nan maimakon turnabout sai ce subhanallah da ce me yasa ka bi ta nan ka bi ta can mana ka kewaye runabout bai mun magana ba kuma lokacin da muka je can mota kuma tana tahowa a hakan ma sai ya shiga sai ga abin ya mun yawa sai ya ce bawan Allah da ka ta tsaya daidai yankarin nan sai ya tsaya kawai ko kuma kana biyan ba kawai taka barki sai in sauka ina sauka sai ya ja mashin din sa sai ya ce wa ma qadarullah hakka qadari sai ya gaba eh ya fassara min gita nace to Allah ya kiyaye wa ma qadarullah hakka qadari Allah ta'ala ce ba su kimanta Allah yadda ya dace a kimanta shi ba, ai ba su girmama Allah cancantar girmamawarsa ba, ai ma azamu haƙƙa azamatihi ba su girmama Allah cancantar girmamawa ga Allah ba, au ma arafu haƙƙa ma'arfatihi ko kuma ai ba su san Allah yadda ya kamata a san shi ba. Ai sanin abu shi yake sawa ka kimanta shi. to a ina ne aka jingina musu wannan Allah ce iz kaga zarfiya ce ai iz qalu yayin da hassu suka ce ai hina sayaquluna lin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za su fada wa annabi duk malam da yayi bina'in sa alal mustaqbal wato yayin da suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama inda ma yad'uhum ila al-islam lokacin da yake kiransu zuwa ga musulunci addinin ladhi yusaddiqu dina aba'ihim addinin da yake gaskanta addinin ubanninsu wal qur'anil munazzal alladhi yusaddiqu al-kutub al-munazzalati qablahu yana kiran su zuwa ga alqur'ani wanda yake gaskanta littafan da aka saukar a gabani yahudawa ba su da adalci kaga babu addini mai adalci kamar addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba karanta duk annabawan da suka gabace mu ba su ko yahudawa suna da zabi suna da zaɓi eh waɗanda suka zo suka yi aiki da attaura ma akwai wanda suka zaɓa akwai wanda suka watsar akwai wanda suka kashe shi yasa ma aka ce fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun to haka lamarin su yake su karaita wasu wasu kuma su kashe sun karaita annabi zakariya haka annabi ya haya ba karaita suka yi ba kashe su suka yi saboda wa'azin da suke musu sun yarda da su amma me yasa suke ta musu wa'azi suna cewa sai abu at-taura so kashe annabi Sulaiman karaita shi ma suka suka kafirtar da shi ma su annabi Isa alaihi salam shi ma haka ne ba su yarda da shi ba suka kafirtar da shi suka jingina buhutani ga mahaifiyarsa suka yi nufin kashe shi Allah ya tsere da su to kaga su suna da irin wannan sai abinda suke so wato suke bi a cikin littafin to Allah ta'ala ya ce id qalu a yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay ai Allah ta'ala bai saukar da wani abu ga wani mutum ba wai hakan shi wannan hibru din ya faɗa ne yana son ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da saƙon da annabi ya zo da shi da abin da annabi yake karantawa na alƙur'ani domin an ce yana ƙaton mutum ne yana da teɓa irin ciki din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zuwa ga addini sai yake to annabi sai yake ambata masa yace ka san cewa a cikin at-taura Allah ya ambata cewa inna Allah yakrahu al-habra samin Allah yana kin Allah yana kin malamin Yahudawa wanda ya hada teba to shine sai faɗi wannan sai fusata sai faɗi wannan yace wallahi ma anzalallahu ala basharin min shay sai faɗa haka to lokacin da ya koma ƴan uwansa yahudawa sai suke cewa me ya saka ka faɗi haka ga kuma Musa an saukar masa kai kuma ka ce ma anzalallahu ala basharin min shay ka kawo shi da siga ta umumi sai ya ce fusatar da ne yayi an ce a lokacin ma wannan ruwaya sai suka cire shi ma jagorancin da yake musu to ala'ayi halin duk waɗanda suke korewa abinda Allah ta'ala ya ibbatinsa a cikin sakon da ya aiko manzon Allah to sun fada karkashin wannan sifa ma qadarullah haqqa qadar dan duk lokacin da bawa yake ganin cewa wata sifa ta Allah ba cikakkiya bane to ma qadarullah haqqa qadar idan har suna ga akwai wata shari'a bayan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma akwai wata shari'a wanda za a bauta ma Allah dan a samu lada da ita wanda annabi bai zo da ita ba Qur'ani bai faɗa ba nan ma ma qadarullah hakka qadar a duk lokacin da mutum yake ganin cewa akwai wani da ya isa ya saka ko ya hana yayi ko ya warware abinda ba mai iya yi sai Allah to nan ma ma qadarullah hakka qadar shine Allah ta'ala ya ce id qalu a lokacin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay fa ankaru bi zalika nubuwatal anbiya'i kullihim game da haka kenan sai suka musa annabtar annabawa baki ɗayan su wal kutubal munazzala kullaha kuma sun ƙaryata littafin da Allah ta'ala ya saukar baki ɗaya lokacin da suka faɗi wannan kalami ma anzalallahu ala basharin min shay'in ba komai sanya su ba wa an karo kullama kanu alaihi minan ni'mati hasadan sun yi inkarin duk abin da Allah ya basu na ni'ima littafan da ya basu da annabawan da ya aiko ya aiko musu da shari'o'i da za su aiki da ita ba komai yasa duk suka kore wannan a wannan lafazi guda ɗaya ba sai dan kyashi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sila min hashe'un ila gairahim kada wai wani abu daga cikin abin da aka basu ya isa zuwa ga waninsu kamar yadda Allah ta'ala ya ambata wa ma mana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharar rasula kaga nan ma hasada ce take sanyawa mutane yahudawa an abin nan quraishawa su ma suka faɗi haka kaga nan sai suka kamanceceniya قال تعالى سي الله مدوكي yace kul ka ga musu ya Muhammad li haula idza qabaltahum ba'd ka ga mu wadancan mutane in har ka sake haduwa da su man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa in ka ce ma anzalallahu ala basharin to wane ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi ai ba abin da suke gadara suke tutiya da shi kamar at-taura to waye saukar da at-taura ga Musa taj'alunahu qaratisa wanda ma ita wannan attaura ɗin kuna sanya ta bitta'i fil mawabi'i salata wa qur'at bil ya'i yaj'alunahu ko kuma taj'alunahu in an ce taj'alunahu kai tsaye ana muqadaba da su yahudu in an ce yaj'alunahu ana ba da labarin su kenan man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin-nas wanda yake haske kuma shiriya ga mutane ta ji'alunahu kuke sanya shi wannan littafin ƙaratesa wato yanki-yanki ai taktubunahu fi da fatira muƙatta'a kuna rubuta shi a littattafa yanki yanki ba a jumla waje guda ba sai ku kwafo wani abu ku ajiye sai ku sai kwafo wani abu ku ajiye yadda in ana son yin reference kaga ba za a same ta jumlatan ba ballanta na ga cikakke shirye da take ciki sai su yanko iya abin da shine suke so kawai shi sai su rubuta shi za su nuna wa mutane ka san littattafan da suka gabace mu an bada amana su ne a hannun wa a hannun malaman su amma alqur'ani sai Allah ta'ala sai shi ya rike amanar abansa domin wannan a nuna cewa qur'ani ba zai taba canzawa ba la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi eh a gaba ne an bada amanar sa malamai sai suka ci amanar Allah suka rikita littattafan to qur'ani kuma da yake Allah bai yi nufin ya zamanto ya kare ya zan babu shi ba kamar yadda ake ma littafin baya shi yasa ba ba da amanar sa malama ba da an ba da amanar sa malama ai da an canza wallahi da an canza sosai ma to sai Allah ta'ala sai ya bada sai rike amanar abinsa yana daga cikin hikima ta Ubangiji rike amanar Qur'ani da ya sai yana sanya shi saukin haddacewa. Ba littafin da aka sanya masa wannan daraja kamar Qur'ani, saukin haddacewa. Sai ga mutane da yawa sun haddace shi, yara sun haddace shi. Kuma idan kana karanta shi daga kayi kuskure za a ce ba haka ba Ko rubuta shi kake idan ka rubuta wajen da yake ko da ya malace baka sa ba za a ce a baka sa ba a nan wajen. ba haka ake bayan adan ana darasu alƙalami yana na a gefe da tawada duk inda ba daidai ba za a diga a saka yaro karami in kana ya san cewa wani littafi in ka dauka kace zaka haddace bai kai qur'ani sarkakiya ba bai kai qur'ani yawa ba sai maka wahalar haddacewa amma qur'ani sai ga cikin sauki yana daga cikin rike wato tsarewa alqur'ani da Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yana cikin tsare shin da Allah ta'ala ya yi sai sanya shi saukin haddacewa kuma nan da na za a iya ganewa harfansa insha Allah wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir ay fa hal min mutadhakkir to amma sunan sai Allah ta'ala ya ce taj'alunahu qaratisa kuna sanya shi yanki yanki tubduna da kuke bayyanawa ai ma tuhibbuna ibda'ahu minha abinda kuke son bayyanawa daga at-taura shi suke nuna wa mutane tunda su ne masu tsare shi wato hukuna kafiran sai kuke boyewa mafi yawa kuma min mafihi abin da ke cikin littafin kana ati hadhihi risalatu al-akhira al-islam kaman siffa da bayanai na wannan sako na karshe shine musulunci wa sahibiha muhammadin sallallahu alaihi wasallama da ma'abucin wannan sako shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana nan a cikin at-taura ambata shi yasa Allah ya ce ya arfunahu kama ya arfuna abna'ahu lokacin da ibnu salamin ya musulunta sai ake tambayan sa kaifal ma'arifa ya wannan sanayya take yace a wallahi lokacin nan ga annabi ina ganin sa na san shi ne daga na ganshi kawai na gane dan mun ga duk siffofin da aka faɗa nasa a cikin at-taura Allah ta'ala ya ce wa ullimtum kuma aka sanar da ku ayyuhal husadul yahudu fil kitabil akhir ya ko Yahudawa masu kyashi, aka sanar da ku a cikin littafi alkur'ani kenan, malam ta'alamu abinda daɗin ba ku sani ba, an wala a ba'ukun ku da umanninku, minan kutubin munazzalati qabla ba ku iya fahimta ba daga cikin littattafan da aka saukar a gabanin alkur'ani. Yanzu a dalilin Ƙur'ani Allah ya nuna muku ilimin muka da yawa wanda da babu shi a cikin attaura. to kaga ashe karuwa suka samu kuma yanzu suke yin hasada kuma sun sani ai alquran wato shi alqurani kenan malam ta'lamu antum wala aba'ukum min alkutub almunazzala min at-taurati wa ghayriha abinda yazo cikin at-taura ko wanda ba cikin at-taura ba bi bayani maltabasa alaikum wa ikhtalaftum fihi qur'ani yazo muku da bayanin abinda ya rikice muku ko kuma abin da kuka yi saɓani sai ya zo muku da bayani dake-dake. Ƙulillah, waɗanda ya zo a sigar tambaya ne, man anzalal kitaba, wane ne ya saukar da littafi a taura da kuke masa wannan mu'amalar da aka ambata, wa ullimtum ai kuma har ma aka sanar da ku ma'ana wane ne ya sanar da ku kenan malam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu to kace musu Allah ne ai anzalahu Allah Allah ne ya saukar da taura Allah ne ya saukar da alqur'ani in lam yaquluhu idan har bas fada ba illa jawaba gairuhu domin babu wani ansa in ba hakan ba thumma zarhum fi khawdihim sannan ka bar su a cikin kutsan su ba dalihim cikin karerin su yal'abuna suna ta wasa suna wargi qatada daga cikin magabata sai ya ambata ya ce nan khidabi kaga nan malam din ya kawo ne khidabi ne kai tsaye aka yi dawa da yahudu ko to qatada ya ce nan da aka ambata wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum yace ana magana khidabun ne limushrikul arab limushrikul arab wato mushrikan larabawa ke magana ai su ma suna cikin waɗanda suke hassada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh su ma ai suna cikin waɗanda suke inkarin saukar da sako da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ulkiya alaihi dhikru min bainina yanzu shi za a zaba a tsakaninmu a ce an bashi qur'ani da haka ba su yarda ba to kaga su ma sun yi hassada ga annabi irin yadda yahudawa suka masa hassada don haka can khidabi gabar farko qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubduna wa tukhfuna kathira dan khidabi ne ga yahudawa wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum nan kuma ana magana ne da mushrikan larabawa Qur'ani ya zo muku da hukunce-hukunce wanda da ku da ubannin naku ba ku taɓa saninsa ba, waye ya wannan ai Allah ne. Mujahid kuma yake cewa, hazihi lil musulmi, a wannan khidabi ne aka yi wa musulmai, wa ulimtum ma lan ta'lamu antum wala aba'ukum aka sanar da ku abinda da ba ku sani ba ku da ubanninku. Allah ya kawo muku shari'a, ya kawo muku shari'a, ya kawo muku ilimi, ta wasitar annabi sallallahu alaihi wasallama saukar da alkur'ani da ake zuwa gare shi duka dai kowane janibi ne imma khidabi ne lil yahud imma khidabi ne lil mushrikil arab imma khidabi ne lil muslimin Allah yana faɗan imtinanin sa da yayi mu al'umma wato ummatud da'awa ko kuma eh ummatud da'awa waɗanda aka aiko da sako zuwa gare su baki daya imma waɗanda suka amsa in ma waɗanda ba su amsa ba duka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya isar musu da wannan ni'ima na aikowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani ya sanar da su abubuwan da da ba sani ba kamar yadda abgabani ma shine ya saukar da attaura ga annabi Musa shine Allah ya ce thumma dharhum fi khawdihim yal'abun in har ba su yadda ba to basu a cikin kutsan su suna ta yin wargi thumma taqaddama bil kalami fi tahqiqi inzali hadha al kitab sannan sai gabata wajen yin batu na tabbatar da cewa wannan alkur'ani saukakke ne ai alkur'an wa babu sifatihi da ma wasu daga cikin siffofin alkur'ani faqala sai Allah ta'ala ya ce
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن هولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو قال أوهي إلي ولم يوه إليه أو قال أوهي إلي ولم يوه إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطون أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الهك وكنتم عن آياته تستكبرون
نعم الله تعالى يقول وهذا إشارة تدعك زوج القرآن أي ونن Qur'ani kitabun wani littafi ne anzalnahu da muka saukar da shi mubarakun ma'abucin albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi mai gaskanta wannan da yazo a gabaninsa qablahu min alkutubi qur'ani ya gaskanta dukkan littattafa da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a gabaninsa amma abin da aka nazamtar mana mai aiki da shi shine alqur'ani walitunzira ummal qura wa man hawlaha kuma an saukar maka da wannan alqur'ani domin kai gargadi بالتاء وقراء بالياء عطف على معنى ما قبله أي أنزلناه بالبركة والتصديق وتنذر به أم القرى ومن حولها وتأنسوا كد شيد البركة da kuma gaskantawa ga waɗanda sun ka zo gabaninsa kuma domin ka yi gargaɗi da shi alƙur'ani ummal qura uwar alƙaryu wannan yana daga cikin sunayen makka ana nufin makka kenan wa man haulaha da kuma wanda suke gefanta gefen makka shine ne sauran duniya eh sa'irul ma'abura ita ce haula hadin da wanda yake gefenta saboda makka ita ce santa ko ko ina da gindin inda kake a sacin duniya ce aka ce fa walli waje haka shatar masjidil haram yadda idan aka je kaba aka yi haka aka yi kuri sahun farko da yake jikin ƙaba daga shi babu komai sai ƙaba za ga yayi kuri ko to kamar wannan kurin duniya baki ɗaya ta yi ma ƙaba to haka ka ta zama haulahu kenan daga duk inda kake yadda suka yi wannan kurin haka mu ma muka yi kuri yanzu in mun tayi zami sallah a cikin wannan kurin muke da a ce nuna maka za a yi a duniya zaka ga duk kowane sashe an fuskanci ƙaba daga duk nahiyar da ake da haka kurin aka ya zama wa man haulaha gefanta kenan ita ce a kiblatul alam ai makkata wasa'irar nasu da sauran mutane fa inzaru ahli makkata aslun mustatba'un li inzaru ahli al-ard kaffa gargadi ga yan makka shine tushe wanda aka yi bibiya wajen yin gargadi ga dukkan mutanen duniya baki ɗaya nan ne inda da'awa ta fara nan ne inda aka fara yin wahayi aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ne farkon sako ya sauka nan ne farkon da'awa ta kasance nan ne farkon ibada ya zan don haka duk inda kuma sako ya kai to daga makka ya fantsama ina kace wa man haulaha wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih waɗannan da suke imani da lahira kam suna yin imani da shi shi wa shi ƙur'ani ai a kansa ake magana wa haza kitabun anzalnahu mubarakun kaga an nuna mai yawan albarka ne to don haka wanda sun kai imani da lahira su ne ke yin imani da alƙur'ani kamar yadda yahudawa Allah ya ce annabi ne ya tiluna ko hakka tilawatihi ula'ika yu'minuna bi waɗanda suke karanta shi yadda ya kamata a karanta shi a taura da aka basu ulaika yu'minuna bihi to su suke yin imani da alqur'ani dan haka in mutum ya karanta at-taura gaskiyan karatu za ta nusar da shi zuwa ga imani da qur'ani wanda ya karanta linjila gaskiyar karatu za ta nusar da shi ne zuwa ga imani da alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun wadanda kuma su game da sallolin su wato suna tsarewa kaga yadda aka ce ummal qura wa man haulaha manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya fifita shi da wasu abubuwa da abama waɗanda na annabi ba utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli Allah ya bani wasu abubuwa guda biyar wanda wani annabi a gabani na ba a bashi ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane annabi ana aikensa ne zuwa ga al'ummarsa kawai shi kuma an aike shi zuwa ga duniya baki daya eh wa kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma kaga shi an aiko shi dukkan mutane ne baki daya shi saka Allah ta'ala ya ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira to sai aka ce litunzira ummal qura wa man hawlaha ay jami'al 'alamil ma'mura kenan والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم كما سوق مدى صلوا يحافظون سنة ما سسروا خوفا من عقابها سنة صوران horon da Allah zai ga waɗanda ba sa tsara sallah ai khaufan min iqabi tarikiha suna tsoron horon da za a yi ma wanda ya bar sallah wa khassa salata bi dhikr an keɓance sallah da ambato la'annaha ashraful ibadat saboda ita ce mafi daraja cikin ibadodi wa afdaluha ba'da al-iman ita ce mafi girma bayan imani babu ibadar da ta kai sallah ai ko da wajen hisabi afdaliya ake bi haƙoƙin Ubangiji Subhanahu wata'ala farkon abin da za a yi wa mutane hisabi a kayansa, a wani ma yi hasabu bihil abdu min amalihi salatuhu, farkon abin da za a yi wa bawa hisabi a cikin ayyukansa sallarsa. Saboda duk abin da Allah ta'ala ya kallafa wa bawa babu wanda ya kai sallah daraja bayan imani. In mutum ya yi imani ba abin da ya kai sallah, to ita za a so mu bincikawa kada fa'ir ɗinta. in an zo dangane da haƙoƙin bayi kuma haƙƙin wani da wani wannan abin nan wannan haƙƙin Allah ne wato mahdu haƙƙin lahi babu wani sofa ne a ciki haƙƙin Allah ne sallah ba wanda yake da wani kaso a ciki Allah ne nasa ne shi yasa ce kasamtu salata baini wa baina abdi nisfain nasa ne wannan to a cikin haƙƙoƙin da Allah kuma ya gutsira ya ba mu bayinsa da ya ce a kiyaye waɗannan haƙoƙi nan kuma babu haƙƙin da yake na jini awwalu ma yuqtasu bihi bainal ibad fi dima aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam farko abin za a kisasi tsakanin bayi shine zubar da jini wannan ya zub da jinin wannan wannan ya kashe wannan wannan ya ya gutsar haƙorin wancan da makamantansu ثم نفى الله تعالى أن يكون القرآن مختلقا بافتراء بافتراء من عند أحد من الناس sannan sai Allah ta'ala ya kore yiwuwar a ce wai alƙur'ani ƙaga shi aka yi muhtalakan ƙagagge ne biftira'in a ce an ƙaga shi ne min inda ahadin minan nasa a ce wani ne wai ƙaga ƙur'ani sai Allah ya kore wannan batun faƙala aiko a hankali mutum ba zai taɓa cewa ƙur'ani Allah ne ya kaga shi ba wallahi ko a ma'aunin hankali saboda daga cikin mu'jizan ƙur'ani ba lokaci guda Allah ya saukar da shi ba balle ka ce sai da aka tsara shi aka gama editing aka gaggyara kurakuran da wane ne shikenan sai aka kawo eh akwai annasakhu Allah ya yi ayoyi da yawa ya saukar da su wasu mamantar da su yayi daga cikin zukatan mutane wasu ba mantar da su ma aka yi a cikin zukatan zukatan zukatan mutane akwai athar da dama da suka zo akan haka ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha to amma in banda gwani ba wanda zai iya yin wannan ya fi karfin dan adam an saukar da abu ana aiki da shi kuma a shafe hukuncin wata ma mantar da ita a zukata kuma ba samu tanakobi ba ciki kuma sannan ba lokaci guda ba tsawon shekara 23 ne yake sauka wasu kuma daga cikin ayoyin suna sauka ne a dalilin ansa ga wani abu da ya faru a tsakanin al'umma yaya ka sani abin da zai faru shekara goma da za su zo kuma har aka tsara ga abin da za a faɗa yin ƙur'anin lokacin abin da za a faɗi hukunci sai mahalicin mutanen wani abu ne faru a tsakanin mutane sai Allah ya saukar da Qur'ani akai ai addressing wannan abin da ya faru a nan take a wannan lokacin ya zama an ga wannan kuma a tsawon shekara 23 hakan ya ta sauka kuma ba a hallarai ke waje guda a matsayin littafi ba an kira shi littafi amma ba a hallarai ke ba wannan bangare yana wajen wani a allo wancan yana fata a wani wannan yana wajen wancan bawan jikin bishiya kowa yana nan a rarrabe a wajen sahabbai da aka rubuta ga adana sai lokacin abubakar siddiq ne aka ce duk waɗannan da aka rubuta gaban annabin a zo a hallara su waje ɗaya shi ma ba a yi kofi ba tukunna sai lokacin usman ne aka dinga yin kofi daga cikin wannan a kira za yake da kwakwalwa kuma ba a san tanakudi ba da yan shi'a suka ce qur'ani yanzu an kakkaɓe shi wajen kashi ɗaya kashi uku bisa hudu nasa duk an zubar bai wuce kashi ɗaya bane usman ya bari to me yasa ba san tanakubi ba ciki har yanzu yana nan da perfection dinsa ai da sai ya san tanakubi tun da an yi an yi an yi kutse ko kuma kaga duk wanda ya faɗa haka ya ƙaryata nassin qur'anin ne la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid barna ba za ta zakke masa ba ta gaba ko ta baya saboda saukakke ne daga wajen ubangiji to nan Allah ta'ala ya kore yiwuwar a ce alkur'ani wani ne ya saukata wani ne ya kaga shi faƙala sai Allah ya ce waman azlam ai la ahada azlamu kenan ba wani wanda ya fi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban daga wanda ya kagi ƙarya ya jingina ta ga Allah malamai sai rawaito cewa wannan aya ta sauka ne dangane da wani sahabi ana ce shi Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarh ko da Sadun ko da Sinun sahabi ne tabbas ya taba yin radda yana cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata lokacin da ake fito Makka annabi ya ce duk inda aka same su a kashe su akwai ibn Khatal annabi ya ce duk wanda ya gan shi ko yana manna ne da jikin mayafin ƙaba ku kashe shi to shi ma wannan ɗaya yana ciki abdullahi ibn sarah ko ibn sarah ko as-sarah to amma daga baya kuma ya zo shi ya kyautata musulunci sai yana karkashin jiwari na Usman ibn Affan har sai lokacin da annabi ya afuwa ga mutane amma annabi ya so a kashe shi bai dai magana ba ne ya zo shi mu baya annabi ya shiru ya kyale shi yana kallonsa sai da ya ta yi tukunna sai annabi ya karin mu baya sa sai bayan da ya tafi sai annabi ya ce ai ba abin da ya hana ni yin shiru so nake wani a cikin ku ya tashi ya sara wuyansa tunda annabi ya ce dead or alive ko sai wani sahabi ya ce ya manzon Allah ya baka mana ishara da ido ma sai ce a baya taɓa yiwa ga annabin Allah ya yi kha'inatul a'yun ba zai yiwu ba ga annabin Allah ya haka sallallahu alaihi wasallam to amma ya kyautata musuluncinsa musuluncinsa kuma ya kyautata har ma gwamna an bashi a ƙasar Masar shine ma ya ci su Libya da Tunisia duka da yaƙi yana gwamna zamanin Uthman ibn Affan ya musuluntar da su kuma annabi ya ya ya ya karɓi bai'arsa tun lokacin yana raye to wasu sun ce ta sauka ne amma akwai wadansu bayanai waɗanda aka yi ta'allake da wannan amma a immatul hadith na jarh wa ta'dil sun ba'afa dukkan waɗannan ruwayoyin da suka zo akai in fact akwai waɗanda ake zargan su ma da alwad'u a cikin wanda suka kawo wannan ruwaya na kissan da aka faɗa bana son nana ta ta tunda an ce da'ifi ya ce wasu ma sun ce ta iya zama mawdu'a ce eh amma dai manyan malaman tafsirin sun kawo hatta ibn jarwal al-tabari ya kawo cikin littafin sa haka nan Ahmad al-Ansari al-Qurtubi shi ma ya kawo cikin Al-Jami fi Ahkamil Qur'an Al-Jami li Ahkamil Qur'an to amma dai abin nan ce wacce take bata inganta ba wallahu a'lam nan dai Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara dan wasu malamai sun ce wannan ayat ta sauka ne a kansa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wane ne kan yafi zalunci ai ba wanda yafi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiban sama da wanda ya kaga ƙarya ga Allah bidda'in nubuwa yayi da'awar annabta wa lam yunabba alhali kuma shi ba annabtar da shi ba ba annabi bane yace shi annabi ne kun san an samu da yawa wanda suka ce su annabawa ne kamar musalimatul kazzab akwai al-aswad al-ansi akwai sajah nan ya ce zaujatu musailama amma dalilin yaƙi ne ta zama matar musailama na ɗan lokaci taƙi kaɗan to duka waɗannan sun yi da'awa sun yi da'awar annabta musailama dai shi ne wanda ya da'awar annabta lokacin annabi na raye har ma ya rubuta wasiƙa zuwa ga annabi wai min musailama ta rasulillahi ila muhammadin rasulillah kaji fa irin to babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa aka maida masa ansa amma sai aka rubuta min muhammadin rasulillah ila musailama al-kazzab sai sunan ya bi shi musailamatul kazzab ba ma ce kazib ba sai aka ce kazzab da yawan ƙarya ya kai matuka wa ya kai shi ƙarya gashi Allah ya faɗa ba wanda ya shi kai shi zalunci musailama yayi da awar annabta aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un ko kuma wanda ya ce an mun wahayi alhali ba a masa wahayin komai ba musulmanta du ya yi da'awar wannan ibn kasar ya kawo asar wanda shi ma akwai makali dandane da abinda malamai suka faɗa a kayan waƙi'ar tunda an ambaci amr ibn al-as shi kuma amr ibn al-as ya musulunta tun shekara ta takwas bayan hijira shi kuma musailama lokacin da ya da'awar amnatta farkon shekara ta goma ne wato da da'awar tasa ba a kai cikakkiyar shekara ba manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce dai shekara daya an ci shi da yaki kuma lokacin Abubakar Siddiq a kashe shi wa hashi ibn harbin shine ya kashe shi wanda ya kashe Hamza har yake cewa Allahumma hadha lidhak ya Allah wannan ya kankare mun wancan eh to musulma yayi da awar annabta domin an ambaci cewa amru ibn al-as ya kai masa ziyara kamar yadda ibn kafir ya ambata lokacin shi bai musulunta ba ya zo masa daga makka to amma malamai sun ambaci cewa kamar yadda ibn hajar al-asqalani bayani a cikin al-isaba cewa za ta iya zamantowa ruwayar ingantacciya ce amma a kayin batun da aka ambata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran rasuwarsa ku dab da rasuwarsa ya tura Amr ibn al-As zuwa Bahrain wanda Amr yana Bahrain annabi ya rasu kuma lokacin da zai tafi ya tsaya a wajen Musailama dan kiransa zuwa ga musulunci shin tunda shi Amr ibn al-As ya yi abokai a cikin shugabanni gabanin musuluncinsa to alayi halin da abin da ibn kasar ya ambata lokacin da ya zo ya ce mai aka saukar ma a da'awar cewa manzon Allah lokacin yana makka abin nan yana makka amr bin al-as shi ma yana makka lokacin da amr ya zo wajen musailama sai ya tambaya ya ce ma za unzila ala sahibiku me aka saukar wa mutumin naku sai ce wallahi laqad unzila alaihi suratun baligatun wajiza yace wallahi an saukar masa wata sura mai cike da balaga wacce take kosasshiya ga bayani sai ce wace wace sura ne yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr musailama sai dan yi shiru sai ce laƙad undila alayya mithluha ni ma an saukar man irinta sai ce wace ce me aka saukar maka sai ce ya wabar ya wabar innama anta udhunani wa sadr wa sa'iruka fakrun hakar kajiwawa wata wata abinan wata duwaibiya ce mai kama da zomo ashbahu ma yakunu bil hirwa tafi kama ma da da kulya amma dai tana da manyan kunnuwa ita ma kuma girman nata bai wuce kulya ko zomo ba ita ce ake ce da ita wabar to shi ne yake cewa ya ke wabar ya ke wabar ke ba komai bace sai kawai yan kunnuwa da wani dan kirji sauran naki kuma ba komai bane in banda yawan tona tona da yawan gurnani abin fa da ya faɗa kenan don Allah wanda ai shi ne me ma'anarsa ba ba ma'ana to a lokacin an hakaito cewa sai amr a bayanin cewa lokacin ma amr bai musulunta ba sai ce wallahi innaka la ta'lamu anni la a'lamu annaka takzib yace wallahi ka san cewa ni na san cewa ƙarya ka faɗa ka san cewa ni na san ƙarya ka faɗa ba saukar ma komai ba to ina shi ga ya ambaci irin abin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita wannan sura Imam Shafi'i cewa yace law law law law tadabbaraha an-nasu lawasi'atuhu law tadabbaraha an-nasu lawasi'atuhu inda mutane sun tsaya sun lura da wannan aya ta ishe su rayuwa wallahi wal asr ba wal asr Allah ya rantsuwa da zamani me yasa ake rantsuwa da zamani ba sallar la'asar ba mafi yawan malamai sun ce zamani ne wal asr zamani Allah ya rantsuwa da shi komai a cikin zamani yake faruwa a zamani yake haihuwarka a zamani kake mutuwa a zamani mutum yake yin aikin kirki a zamani yake aikin banza a dai wani ayyanannen zamani ne don haka ashe zamani yana da kima a rayuwar mutum ya san kimar zamani kare westin ɗinsa a banza Allah ya rantsuwa da zamani saboda cikinsa komai yake gudana sai kuma ya kawo cewa inda ta'akidi innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin hasara jinsin dan adam baki ɗayansa yana cikin hasara hasara fa shine mutum ya riski abin da ba shi yake so ba illal ladina amanu sai aka istithna'i sai dai waɗanda sun kai imani da Allah saboda imani shine nagartar bawa wajen haduwa da ubangijinsa wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau yaya zaka san aiki mai kyau in ba ta hanyar manzanni ba abu ba ya zama mai kyau sai in Allah ne ya faɗa ta wasiƙar manzanni bin manzanni kenan da yin ƙoƙarin aiki a zamaninka a dukkan zamaninka kada imani ya rabu da kai a dukkan zamaninka kada ka zan baka ayyukan kirki ya zan zamaninka ka ribace shi da imani da ayyukan kirki a bisa manhajin manzanni to ka fita daga cikin hasara ba nan ya tsaya ba duk mai riko da imani da ayyukan kwarai shi kadai ka bar wasu halaka a sai ka kira su wata waso bil haqqi kai wasiya da gaskiyan nan da kai rike ka tallata ta a mutane in ku har kace za ka yi gaskiya kuma ka tallata gaskiya to ba za ka rabu da tsangwama da cutarwa ba to a nan ma sai aka ce kada ka damu kar ka damu wata waso bis sabr as-sabru ala al-adha fihi haƙurin da za ka yi tsangwamar da za a ma da cutarwa wajen isar da saƙo wannan duka ya zamanto kana gudanar da shi a zamanin da kake da shi samari ne shi sa imamu shafi ya ce wallahi da mutane sun yi lura da wannan sura ta ishe su ina za ka haɗa wannan sura da wancan shirbucin musailama al-kazzab to Allah ta'ala ya ambaci babu wanda yake ya yi zalunci sama da shi ku duba a nan wajen waman allamu mimman iftara alallahi kadhiban ba ma wanda ya da'awar annabta ba wanda ya kaji ƙarya jingina ma Allah ashe ka shaidin mu mutum ya faɗa abu ya jingina zuwa ga Allah ba Allah ne ya faɗa ba kar mutum ya kuskure ya faɗa abu ya jingina ma Allah ba Allah ne ya faɗa ba domin an ce ba wanda ya kai shi zalunci sai ai taka tsantsan da maganar Allah kenan Allah ka yafe mana kwarai kuwa ai wannan sun duk da irinta salatul fati da duk wani abu wanda aka jingina aka ce Allah ne daga Allah ne alhali ba daga Allah bane ƙarya ce to kaga babu wanda ya kai zalunci babu laifin da ya kai shi ba shirka ma malamai suka ce bata kai wannan ba alqawlu ala Allah bi ghairi haqqin alkadhibu ala Allah suka ce shirka ma bata kai ta me yasa saboda shirka ta shafi mai yin ta ne shi kadai amma wanda ya zo da riga ya ambaci maganar Allah ba Allah ne ya faɗa ba tasa ta fi hatsari dan za ta shafi wasu al'umma shi saka a jerin gwano da Allah ya ambata cikin suratul araf sai ce qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana kaga zinubi zinar da sauransu sai aka faɗe shi ne a farko ma zahara min hawa ma batana wal ithma wal baghya bi ghayri al haqqi fita daga shugabanci ya fi waɗancan laifi a yi bore irin yadda wasu suke a jejeji ana ta abin nan albagayu kenan wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai aka kawo shirka sai aka ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kaga a faɗi ƙarya a jingina ma Allah ita ce ƙololuwa to shi yasa nan Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban tukunna ka kawo su mai sailama aw qala uhiya ilayhi wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah dan zamu tsaya saboda lokaci ba zai yi mu karasa bayanin ita ayar ba in Allah ta'ala ya kai rayuwar wani mako ma sake waiwayawa akan ta insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya tara mu a cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum